إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله إن العفو والتسامح خلق رفيع وخصلة سامية وفئل كريم امتدح الله فائله وعده الله من المحسنين قال الله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيب والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال عز من قائل ترغيبا في ثواب العفو والتسامح فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين وقال الله تعالى مستحثا عباده لفضيلة العفو والتسامح وليعفوا وليسفهوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم سمعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن أقسم أن لا ينفك على مصبح حين خاض في عرض عائشة رضي الله عنها فقال رضي الله عنه بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فكفر عن يمينه وأرجع إلى مصطه بن أثافة ما كان ينفق عليه ودخل أيينة بن حسن على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن استأذن له ابن أخيه الحر بن قيس فقال هي يا, يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر حتى حتى حم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال إن الله تعالى قال لنبيه خذ الأف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا والله لمن الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله معاشر المؤمنين بالعفو والتسامح يسود الوئام وتتمكن المحبة والألفة والمودة بين المسلمين وتوسد أبواب الشقاق والفرقة وتطفأ الضغائن والقلائل وتطفأ الضغائن والقلاكل ومن أجل ذلك سعى الإسلام سعيا حثيثا لمنع منافذ التباغض والتدابر فمنع المسلمين من أن يبيع أحدهم على بيع أخيه أو يساوم على مساومته أو يخطب على خطبته وحرمة الغيبة والنميمة وحث على المهاداة والمداراة والعفو عند المقدرة انظروا يرحمكم الله إلى يوسف عليه السلام وما كان من شأنه بينه وبين إخوته من همهم بقتله وإبعاده عن أبيه وداره ورميه بالسرقة بهتانا فلما قدر عليهم فلما قدر يوسف عليه السلام عليهم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وانظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما كان من شأنه بينه وبين قريش بمكة يوم الفتح بعد كل ما فعلوا وبعد كل ما قاموا به قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء وعند أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعة من أقال مسلما أقال الله أقاله الله أثرته يوم القيامة وعند مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال الله عز وجل حينها نحن أحق بذلك منه وتجاوزوا فتجاوزوا عنه وعن, وعن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي خادما يسيء ويظلم أفأضربه قال تعفو عنه كل يوم سبعين مرة رواه أحمد وغيره وروى الخرائط في مكارم الأخلاق عن صالح بن أحمد بن حنبل أنه قال قلت, قلت لأبي يوما إن فضلنا الأنماطي جاء جاء إليه رجل فقال اجعلني في حل فقال لا جعلت أحدا في حل أبدا قال فتبسم ثم مدت أيام قال يا بني مررت بهذه الآية فمن عفا وأصلها فأجره على الله فنظرت في تفسيرها فإذا هو إذا كان يوم القيامة قام مناد فنادى يا قوم لا يقوم إلا من كان أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا فجعلت الميت في حل من ضربه إياي ثم جعل يقول ما على رجل ألا يعذب الله بسببه أحد عباد الله هكذا فليكن المسلم كريما عفوا سمحا كاذما للغيب أقيلوا إخوان إخوانكم وأعفوا عن مسيئكم وأكمذوا غيظكم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبات ‘yan uwa musulmi, babu shakka yana daga cikin halaye na gari, halayen da Allah maɗaukakin sarki ya yaba wa mutanen da suke da waɗannan halayen akwai rangwame da afuwa da kau da kai wato a maka laifi ya tabbata an yi maka laifi ko kuskure kai kuma ka dubi girman Allah ka dubi girman abin da kake nema a wurin Allah na afuwa sai ka yafe wa ɗan uwanka musulmi laifin da ya maka to wannan hali ne mai girma mai daraja kuma siffa ce daga cikin siffofin mutanen kirki wanda kuma Allah maɗaukin sarki ya yi kira zuwa ga wannan siffa ya neme mu da ma'aikata ta kuma ya kira masu aikata wannan hali da cewa su ne cikin masu kyautatawa kamar da Allah yake faɗa a cikin sotu Ali Imran Allah yake cewa waɗanda suke ciyarwa a cikin wadata da, da kunci da kuma masu gintse fushi da waɗanda suke yi wa mutane ahuwa Allah ya ce waɗannan su ne masu kyautatawa sannan a wani waje kuma Allah maɗaukin sarki yana mai kwaɗaitar da mu bayinsa zuwa ga lada mai gwaɓi wanda yake cikin hali na kirki na kyautatawa da rangwame Allah ya ce cikin sautu shura faman afa wa aslaha duk wanda ya ahuwa ya yafe kuma ya gyara abin da ya lalace fa ajruhu ala Allah to wannan ladan shi a wurin Allah yake Allah kaɗai sa ladan da zai bashi Allah ya ce innahu la yuhibbu adh-dhalimin lalle Allah ubangiji baya son waɗanda suke azzalumai haka nan kuma a cikin suratul nuri Allah yana kwadaitar da bayinsa zuwa ga falalar da ke cikin afuwa yake cewa wal ya'fu wal yasfa mutanen kirki wanda suke fatan Allah ya gafarta musu to su ma su dinga yi wa ƴan uwansu mutane da suka saba musu afuwa kuma su dinga kauda kai daga laifuffukan da aka yi musu sai Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku da ake muku laifi shin ba kwa yi wa Allah laifi ne lalle kuna masa laifi to ba kwa so Allah ya gafarta muku sayyidina Abubakar da yaji an faɗi wannan magana Allah ya ce wallahu ghafurur rahim sayyidina Abubakar a lokacin da aka yi wa Essa Aisha wannan wato sharri da munafikai suka yi mata ta shiga cikin jarabawa da ita da iyayenta da mai gidanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi kwana da kwanaki cikin wannan jarabawa to an samu mutane waɗanda suka fada cikin surutu da tsaye gungumi da faɗi tashi akan wannan zance sai zama a cikin su akwai mutum mai suna Mista ibnu Usasa wanda Mistahu din nan sai na Abakar shike kula da shi shike bashi abinci shike kulawa da rayuwarsa amma ya samu kansa a cikin wannan kuskure to ta zo ta bayyana cewa yana ciki sai na Abakar sai ya fushi yace kai yanzu da nake kula da kai kai ne za a zama har da kai a cikin masu yi ma ƴata sharri ce to na rantsi da Allah ba zan sake kula da rayuwarka ba ka tashi ka bar gidana ba zan sake maka wani taimako ba shine Allah yake cewa kada mutanen kirki masu daraja su dinga rantsuwa da Allah akan cewa sun daina aikin alkhairin da suke Allah ya ce ku dinga ahuwa kuna rangwame ku din ba kwa so Allah ya gafarta muku da Abakar ya ji wannan ya ce na rantsi da Allah ina so Allah ubangiji ya gafarta mu saboda haka sai ya kafara rantsuwarsa ya ci gaba taimakawa wannan dan uwa nasa mai suna Mistah to kaga haka yake so mutum ya zama kada ka ce ai na riga na rantsi ba zan karya rantsuwa ta ba a'a sai kai abin da yake na alkhairi haka nan wata rana sayyidina Umar dan Khattab yana halifa musulunci akwai wani mutum mai suna Uyaina ibn Hisn wanda ya kasance mai gautsin magana ne sai zo ya roki wani dan uwansa mai suna Al-Hur ibn Qais yace ka kai ni gun halifan musulmi ina da jawabin da nake so in mishi wannan dan uwana shi ne mishi alfarma aka shigar da shi fada wajen sayyidina Umar ashe ya kunso magana ce mai daci yana so ya fade ta yana zuwa ya ce ma Umar a hirdinka ranka ya dade kana cutar da mu wallahi mu ba a yi mana adalci kuma ba a ba mu haƙƙin mu ba a mana hukunci da adalci Umar ya fushi ya harzuka ya miƙe daga wurin zaman sa zai je ya make wannan mutumi sai aka shiga tsakaninsu wancan da ya nema mishi alfarma ya ce haba ranka ya dade baka ji Allah yana cewa cikin suratul araf khudil afwa kai riko da afwa wa amur bil urfi kuma kai umarni da abin da yake shine sananne addini da al'ada mai kyau wa a'rid anil jahilina koda wawaye sun maka wuta to ka kauda kai daga barin su karka kula su sai ya ce mashi kuma kaga wannan da kake gani wannan ba kauye da kake gani na rantse maka da Allah yana cikin wawaye da Umar ya ji haka aka ce sai kawai fushin shi ya sauka ya koma ya zauna kuma dama Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya kasance daga cikin halayensa shine ba a taba karanta mishi wata ayata alqur'ani ya tsallake hukuncin ta yayi aiki da san zuciyarsa ba duk yadda ya kai ga yana son ya wani abu da aka ci mishi ga abin da Allah ya ce to sai ya dakata inda Allah ya dakata da shi wannan hadisi yana cikin sahih bukhari saboda haka ƴan uwana musulmai mu sani da cewa ta hanyar ahuwa da kau da kai ta hanyar rangwame da za mu dinga yi wa ‘yan uwanmu in sun mana laifi mu haƙura idan an cutar da mutum kar ya ce sai ya rama to da wannan hanyar ne ake samun kyakkyawar zumunta da alaƙa tsakanin mutane da wannan hanyar ne ake samun ƙauna da soyayya ta tabbata tsakanin mutane da wannan hanyar ne ake toshe kafar shaidan da haka ne ake toshe kafar barna da rarrabuwar kan mutane da haka kuma ake warkar da zukata daga damuwar da suke ciki da wani mummunan ƙudiri da mutum ya ɗauka a zuciyarsa da wannan kuma ake hana aukuwar gaba da cin diddigin juna ko nisantar zukatan juna saboda haka ne shari'a ta zo da dokoki da yawa da suka shafi mu'amala ta tsakankanin mutane wanda su hana faruwar ire-iren waɗannan fitintunu daga cikin haka shi sa aka hana ka je ka shiga cinikin da ɗan uwanka yake ciki cinikin gida ne cinikin fegi ne cinikin dabbobi ne rago ne ko me zai siya to idan ya riga ya tsoma baki ya tayi to ya haramta wani ya shiga wannan tayin har sai wancan ya fita so irin wannan yana iya gadar da fushi da damuwa a cikin zakata a cikin haka ne aka hana tayi akan tayin wani a cikin haka ne aka hana neman aure akan neman auren wani idan wani dan uwanka musulmi yana neman wata iya zai aura ya riga ya magana da iyayenta an san da shi a cikin neman auren to haramun ne ka zo ka nemi aurenta haramun ne ka je kai magana da ita saboda a tare irin waɗannan ƙofofin a sanadiyar haka aka hana gulma ka je ka zauna kana magana da wani akan wani ɗan uwanka da baya wajen domin da labari ya koma kunnensa zai ji bakin ciki zai ji damuwa kuma ga shari'a ta ce sai ya yafe to in bai yafe ba sai ku samu gaba tsakankaninku a cikin haka ne aka hana annanimanci ka ɗauki maganar wane ka kai ma wane ka ɗauko ta wanan ka kai ma wane a cikin haka aka yi kwaɗaitar akan kyauta tsakankanin juna mu dinga yi wa junanmu kyauta na abubuwan da muke da shi abinci ko kuɗi ko sutura ko wani kayan bukata da aro da kyauta da taimako saboda haka aka kawo su a cikin haka ne aka sanya ƙa'idan almudara wato ka dinga nuna mutum saɓanin abin da ke zuciyarka ko da kana jin haushin shi kakka bari ya gane ko da ya maka laifi ka yi kamar baka san yayi ba ko da an kai maka labarin ya zage ka kar ka nuna mashi ka sani saboda a cikin haka akwai tashin hankali ya san cewa gulmar da yayi shi yayi kuskure an hana shi to ko da ta dawo kunnen ka karka je ka ce sai ka tsare shi ka kure shi shine almudara kau da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce wani yana sallama yace tir da wani amma kuma da aka shigo sai aga ya saki fuska da shi suna raha suna wasa suna dariya da aka ce to ya aka yi ka mishi haka yace ai saboda kar na kuntata mai yasa annabi yace kar ku zo ku dinga bani labarin abin da ke faruwa tsakankanin ku ina so in gamu da kowa alhalin zuciya ta fara game da shi shi yasa kuma aka ce idan mutum ya maka laifi ya ma kuskure ka kama shi da kuskuren sai ka yafe mishi ya cutar da kai ya maka ƙarya ya cutar da abin hawanka ko ya cutar da iyalanka ko ya saki maka dabbobi a cikin gona ko ya yi ɓata sunanka ko ya kai gulmarka a gurin sirikanka ko ka aje abin hawa ya zo ya lalata maka ko me ya maka gashi ka kama shi red handed to in ka mishi ahuwa sai ka fi samun girma a wurin Allah fiye da kace sai an biya ka tare da cewa an kace sai an biya ka ba ana ka ba amma dai in kai ahuwa to kai ma sai Allah ya maka ahuwa mu dubi labarin Annabi Yusuf alaihi salam da irin abin da ya faru tsakankanin shi da ƴan uwansa waɗanda suka yi nufin kashe shi wasu suka ce a'a a ɓoye shi a ɓatar da shi ƙarshe suka yi ittifaki akan a ɓatar da shi kada baban ya dinga ganin shi suka ɗauke shi suka je suka saka shi a rijiya suka wurga shi suka bada baya suka je suka ƙarya suka ce kirkeci ya cinye shi aka tsince shi ya zama bawa ya shiga cikin damuwa da kunci aka sai da shi wasu mata suka mai sharri aka sa shi a gidan yari ba tare da ya yi laifi ya shiga duk wannan damuwa tsawon shekaru sannan Allah ya zo ya ɗaga shi ya ba shi girma ya ba shi sarauta ya ba shi ilimi ya ba shi annabta suka shigo garin da yake suka zo neman agaji a wurin ma da suka zo suka ƙarya suka ce in dai yayi sata qalu in ya sarik faqad saraka akhul lahu min qabl suka ce ai sun gaji sata a gun mahaifiyarsu shi da dan uwansa ya ji damuwa a cikin rayuwarsa amma da Allah ya bashi dama a kansu yace kun tuna da Yusufa da kuka cuta shekaru baya kaza kaza suka ce la ashe kai ne ma Yusufa yace kware ku ni da Annabi Yusuf a lokacin yana da dama yace a kama su a tsire su a rataye su a sa su a gidan yari daurin rai da rai duk abin da yake so a musu za musu a lokacin amma me yace bai kara akan la tasriba alaikumul yawm yace yau ko laifin kuma ba za a faɗa ba ba ma zan tsaya ina cewa kun san dai kun mun kaza kun mun kaza kun mun kaza to amma ku je na yafe muku ko laifin bai ga musu ba ce la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim zan nema muku Allah ya gafarta muku Allah shine mafi rahaman masu rahama jibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin abin da mutanen Makka suka yi mai shekara da shekaru sun mai sharri sun mai kage sun yi nufin kashe shi sun kore shi a gari sun bi sawun shi bayan ya gudu suna neman su kama shi ya isa madinan ba su kyale shi ba sun haɗa kai da yahudawa an mai makirci tsawon shekaru babu iyaka Allah ne kawai dinga tsallakar da shi tun daga maganar baki da sara da suka da sanya guba a abinci da sharri da kage da bita da kulli babu abin da bai mishi sai kuma aka zo bayan fatu makka ga su Allah ya bashi dama akan su ya kama su gabaki daya an tsugunar da su a gaban shi ya tsaya shi ke da abin faɗe ga makami a wurinsa Allah ya halasta mai ya kashe su suka ce kai haƙuri Muhammadu mun tuba mun san kai mutumin kirki ne dan manya ne kai dan mutanen arziki ne kai ka gaji ahuwa baka gaji ramuwa ba nabi ya murmushi ya ce ku tashi ku tafi duka an yafi muku shi sa har yau a duniya ana tarihin wannan ahuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba a taba ganin wani komandan yaki mai ahuwa irin wannan ba komandojin yaki da aka sani in suka ci gari da yaki to shikenan za su kashe su yanka su sara su kama bayi su rushe gidaje su kona gari su duk abin da suka ga dama amma shi duk bai yi wannan ba yace ku je an yafe muku gabaki daya to wannan ita ce dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa shi yasa Abu Dawud ya roto hadisi daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya yafe wa wani musulmi kuskuren da musulmin yayi masa ranar alkiyama shi kuma Allah zai yafe mishi kurakuran da yawa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kamar yadda Abu Mas'ud al-Badri ya ruwaito a cikin hadisin Imam Muslim cewa wani mutum cikin banu Isra'ila ranar alkiyama za a tsaye da shi a mai hisabi. In aka gama mashi hisabi kakab sai mala'iku su dogon Allah su kawo rahoto su ce, “Ya Allah, wannan bawan naka mun mai hisabi ba shi da aikin lada ko ƙwaya ɗaya. Abin da yake da shi kawai shine a duniya ya kasance mutum ne a tajiri ɗan kasuwa yana raba kayan kasuwanci wa ‘yan kasuwa da ranar kasuwa. Wannan a bashi buhuna, wannan a bashi kuɗi, wannan a bashi kaza, su je su yi kasuwanci in an gama cin kasuwa wani mako ko da daddare ko bayan wata guda sai su kawo mai kuɗin shi to idan ya zo aika masu an so kuɗaɗen yaran shi na kasuwa sai ce ku duba ku gani duk wanda yake cikin kunci ko ta damuwa wanda kuɗi suka karye masa ko yake da marasa lafiya a asibiti ko gidansa ya rushe ko zai auren yarsa ko yake da wata damuwa da ta sa babu kuɗin a hannunsa yace to ku ɗaga mai kafa kar ku kar ku takura kar ku takura masa mala'iku suka ce wa Allah wannan mutumin ba yi da wani aikin kirki in ban da wannan aikin sai Allah ya ce to ba komai mu ubangijinsa in ji Allah mun fi shi cancantar da mu ɗaga wa mutane ƙafa mu yafe musu saboda haka ku je ku ci mishi na yafe mai tafi aljanna ba yi da wani aikin lada sai ɗaga wa mutane ƙafa a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labarin haka nan Abdullahi dan Umar yake cewa wata rana wani mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzan Allah ina da wani yaro na da muke aiki da shi a kasuwa wani yaro na da ke aiki a karkashi na ba shi da kirki yana min laifuka iri daban-daban yana bata mini rai zaka bani dama in dinga dukan shi in ya min laifi sai annabi ya ce a'a inda zai maka laifi so 70 a rana guda to ka yafe mishi so 70 shi yasa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka zauna da Anas dan Malik tsawon shekaru goma Anas na mishi aiki a gidansa shine yaron aikensa shike kai masa ruwa banɗaki shike kai masa nikan gidansa shike masa cefanen gidansa amma bai taba ce mishi ka ci gidanku ko ya ce musu ashe baka da mutunci ko ya kai mishi mari ko ya ce baka kyauta ba nan bai taba mishi irin wannan magana ba shi din bai taba yin wani laifi da za a yi mishi magana mai daci ba kuma koda yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kauda kai tsawon shekara goma sai dai addu'a ma da ya dinga mishi yana shi mishi albarka to haka ake so idan wani na karkashin ka ka zama mai ahuwa mai sassauci sawa'un ƴaƴa ne yara ne ƴan makaranta yara ne ma'aikatanka a kasuwa ko a gona ko a ofis ko a shago ko a ina ne kana raba musu kayan aiki ne masu aiki da babura ne ƴan acaɓa masu aiki ne a gareji ko ina ne kake matsayin mai gida ko oga ko shugaba ko darekta ko headmaster ko principal ko chairman kowaye ka zama mai ahuwa akan na ƙasa da kai idan sun maka kurakurai hakanan al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya zo a cikin littafin shi Zawaid na ɗansa da kuma littafin Makarimul Akhlaq na Abubakar al-Kharaiti cewa Salih ibn Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su yace wata rana ce babana Ahmad dan Hanbali yace Allah gafarta malam akwai wani mutum mai suna Fadlunil Anmati sai wani mutum ya zo gurinsa ya taɓa yi masa laifi bai san laifin da ya masa ba ya zo gun fadlu babban mutum ne ya same shi ce malam fadlu don Allah na zo ne ina neman ka muna ahuwa akan wani laifi da na taɓa maka sai fadlu ya tsalle ya ce na rantse da Allah ni ba zan taɓa yafe ma kowa laifin da ya min ba mu haɗa gaban Allah kawai ni ba na yafe da aga wa amma dan hanbali wannan magana sai ya murmushi bai ce komai ba bayan kwanaki sai ya kira ɗan nashi ya ce ya kai ɗana zo ka ji ina cikin kanta alƙur'ani sai na karanta faɗin Allah fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda yayi ahuwa ya gyara abin da ya ɓaci don shi na wurin Allah yace sai na tsaya ina bincike game da ma'anar wannan aya sai na ga cewa malamai sun ruwaito cewa ranar alkiyama Allah madaukakin sarki zai sa wani mala'ika ya shela yace ana neman waɗanda ladansu na kan Allah ina mutane suke waɗanda Allah ya alkawarin cewa ladansu hakki ne a kan shi bashi ne a kansa. Ya ce, To, a lokacin babu wanda zai tashi, sai mutumin da ya ahuwa ma wani wanda ya mashi laifi. Shi ne faman afa wa aslaha fa ajruhu alallahi. Ba a faɗi yawan ladan ba, aka ce, ladan yana wurin Allah. Sai Ahmad ɗan Hanbali ce, To, saboda haka, ni ma na yafe ma duk waɗanda suka cutar da ni. Ahmad ɗan Hanbali nan an taɓa kama shi ba bisa hakki ba aka rufe shi a gidan yari sai da ya wata ashirin da shida kullum sai an mai bulala ɗari sai ta kai mama ya fita hayyacin shi ya suma kai sai da aka ce ma bulala ma ya daina jin zafi saboda wahala bai jin zafi to ya ce duk wanda suka mun bulalan nan da wanda ke raye da wanda ya mutu duka na yafe musu ya ce me asara ta me riba ta idan ranar alkiyama saboda wani laifi da wani ya mun na kiyafe mishi Allah ya sa wannan musulmin a wuta irin kai abin da kake cewa wallahi ba zan yafe ba ko kabarin kana ci da wuta shi yace shi bai ga amfanin ribar da zai ci ba ranar alkiyama ga wani musulmi a ce to wannan musulmin zai iya shiga aljanna amma sai in kai musulmi ka yafe mai so da su da kai a duniya to amfanin me zaka ce in ka ce na ƙi in yafe din ya tafi wutan ai gara ka yafe mai duka ku tafi aljanna ko shine yace to menene riban musulmi a ce ga ɗan uwan shi musulmi zai tafi wuta saboda kai ya zalunce ka ɗan uwa musulmi wannan shine halin da ake so mumini musulmi ya kasance ya zama karimi mai ahuwa mai rangwame mai gintse fushi mai yafiya idan an cutar da shi saboda mu fi ƙarfin zuciyarmu mu yi ƙoƙari mu dinga bin ƙarfin zukatanmu mu dinga yafe ma ƴan uwanmu musulmi makusanta da waɗanda ba makusanta ba abin da suka yi mana na laifi mu dinga yin ahuwa ga wanda ya cutar da mu mu zama masu gintse fushi annabi yana cewa cikin hadisin turmizi masu yin rahama ga ƴan uwansu mutane Allah yana yin rahama gare su daga sama sai annabi ya ce ku dinga yin rahama ga na ƙasa Allah ubangijinku da ke sama kuma sai ya muku rahama Allah kai mana rahama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل ومن البخل والجبن وغلبة الرجال ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن قلب من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها ولا إله إلا الله